الرحمن الرحيم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قالوا لن نبرح عليه آتفين حتى يرجع لنا موسى لوكتين دا النبي هارون يقى بني إسرائيل سنا بوتا تم لجي يتي كربو wannan wannan fitina ce rabu da ita innama ilahukum allahu alladhi la ilaha illa huwa wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa adiyu amri arrahmanu allah ubangiji shine ubangijin sama da kasa shine ubangijin komai da komai shine ubangiji ba wannan dan maragin da aka kira yanzu wannan fitina ce ku rabu da shi ku bi umurni na ku bi umurni na ku rabu da wannan bautan wannan dan maragi sai suka ce lan nabra alaihi akifin hatta yarjina ba za mu bar bautan wannan dan maragi ba sai dai musan ya dawo ya ce wannan abun ba shine Allah ba tukuna ba za mu rabu da bautan wannan abin ba sai Musa ya ya dawo ya ce mana mu rabu da wannan abin ba shine Allah ba
قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري hatta yarjina Moses قالوا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني وأتيت أمري yanzu annabi Musa ya dawo da fishi ya tadda khalifansa Harun yace ya Harunu ya aka yi me yasa aka yi haka na riga na ta ukulub ni fi qaumi wa asli wa la tattabi sabil mufsidin kabar wannan abu ya faru ma ra'aytum idh ra'aytum dallu an la tattabini afa sai ta amur ya lokacin da kaga sun bace suna bautan marigi me yasa baka biyo ni ba yace wallahi inna bika za mu raba jama'an ne kashi biyu wadansu za su bi ni wadansu kuma za su tsawar suna bautan marigi kaga na raba bani isra'ila kenan sai na zabi cewa in zauna kada in raba jama'a har ka dawo ka ga abin da ya faru kai da kanka saboda haka ne na biyu su amma sai annabi musa ya ji ya biji ya kama gashin kansa ya kama gemunsa yana ja yana fada ya yi biji قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال يا ابن أم لا تأخذ بلهيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي lokacin da ya kama gashin kan harunu da gemunsa yana ja yana fada sai annabi harunu ya jawo hankalinsa ya jawo tausayi haba ya dan uwa ya ya dan uwa ta bai ce ba ya shigi na ya dan uwa ta don ya jawo tausayinsa la tafuz bil hiyati wa la bi rasiya kar kai min yadda kai min nan kari gashin kaina da gemuna kana ja din nan zaka sa makiya su min dariya wala tujmin bi lada wala tajallim al qawmi zalim kar ka sa kar ka sa makiya su min dariya yabna umma la tafuz bil hiyati wa la bi rasiya inni khashitu an taquda farrakta bayna bani isra'ila naji tsoron karkace na raba kalmar bani isra'ila wa rabtar qawli ban saurari abinda zaka faɗa ba shi yasa na jira ka na ga maimakon raba jama'a to gara in jira ka dai kai ka zo ka ga abin da ya faru kai da kanka قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقضمت قوة من أثر
سامري قال فما خطبك يا سامري قال بصرت ما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سول لي نفسي فيزو أنا موسى يا فسكنتي شي سامري دنا إذا كي سامري منين لابارك مي يسا كي ونا أبو me yasa kai wannan abu ka kera dan maraki ka kira mutane su zo su bauta maza kada ya sabiri annabi Musa ya fuskanci sabiri kenan yana magana da shi kuma kadbuka ya sabiri kada basurtu ma lam bi ni na ga abin da basu gani ba wa gabattu gabatatan min rasuli min asari rasuli fa nabastu sai na danki kasa daga cikin kasar da kofaton godiyar jibrilu ta saka dan na san duk inda aka sata wannan kasar to rayuwa za ta zo fagabar da wadda mina zurfi fa nabas da sai na je wannan kasan sai wannan abun ya rayu ko kazalika sawwala li nafsi abin da yasa haka ne ni raina ne da ya raya mini in yi haka din nan wato musiba ce da bala'i dai shi sabiri kamar yadda muka karanta baya uwarsa ta haife shi ne ba shi da uba abun kunya sai ta shiga daji da shi sai ta za ta jefa shi a ajiye shi a cikin wani kogo saboda ibtila'i jarraban Allah sai Allah ya turo Jibrilu saboda tausaya wannan dan jinjiri Jibrilu ya zo rika kulawa da shi yana bashi abin da yake sha yana bashi abin da yake sha har ya girma saboda haka ne ma masu waka suke cewa idan mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-azal farkhaba man rabba wa khaba al-mu'ammalu فموسى الذي رباه جبريل وموسى الذي رباه فرعون مرسل وموسى الذي رباه جبريل كافر suka ce idan Allah ya halicci mutum tuntuni bayi da babbayi da rabo ba mu iya masa rabo in ba haka ba ga abun mamaki musan da kafiri ya rena shi ne fir'auna Allah ya mai da shi mursali amma musan da jibrilu ya rena da kansa ya zama kafiri saboda haka ne ibtila'i ne daga Allah Allah da ya halitti shaidan shi ya halitti samiri da ya jarrabi al'umma da shaidan shi jarrabi bani Isra'ila da samiri ya zo yana ya kera mutane wannan abin ana bauta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce li kulli qaumin ijlun ya'budunahu fa ijlu ummati ad-dinar wa dirham aw kama qala ita kowace al'umma tana da maraƙin da take bautawa ta bar Allah ta bauta maraƙi ni ko maraƙin da al'umma ta za su bautawa shine dinari da dirhami kudi shine abin da al'umma ta za ta bauta kudi yanzu yadda abin da ake ciki kenan yanzu a duniya wato kunu hudan au nasara ta tadu kunu hudan au nasara ta tadu abin da duniya take kira kenan kowa ka zama ba yahude don son kuɗi ka zama ba nasare don son mulki shi ba yahude ba abin da ya fi masa kuɗi ko ransa kuɗi dai shi dai kuɗi dai ba yahude shi ko nasara in dai za ka bi shi ka zama karkashin sai mallake ka duk abin da za ka je yankin ka dai ka je ka in ka ji allah ka dubu ne ce gaskiya yin yankin ka dai ka je in ka ji Allah ka goma ne je ka ga in ka ji Allah ka goma ne je ya ji ana faɗin haka ma a gidansu in ka ji Allah ka biyu ne ya yankin ka dai in ka ji Allah ka ɗaya ne je na ji musulmi suna faɗin haka kai dai ka bi shi ya mallake ka dai abin da yake so kenan ta abin duniya ta a gaba kenan kowa ya zama yana son kuɗi wane wane ba yahudi kowa ya zama yana son mulki wane ba nasari abin da ya ja hankalin mutane kenan a yanzu da mulki da kuɗi قال فمن فإنك في الحياة أن تقول لا مكاف وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ولت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا
قال اذهب فإن لك بالحياة أن تبول لا مساف وإن لك موئدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي زلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا to shi kenan annabi Musa ya yi fushi kenan annabi Musa ya yi niyyar zai kashe zai kashe wannan kafiri samiri shi abin da yasa ya tsere ma lokacin da aka halakar da bani isra'ila a cikin a cikin kogi shi bai halaka ba saboda yana kamantuwa da annabi musa yana ba mutane dare ce kun san ni ma suna na musa ne ko to zan muku wazi shi yasa riga irin ta annabi musa ya dauki sanda irin ta annabi yazo yana yin wani abu shi ma ai musa ne yana yi wa mutane wa'azi to kamantuwa da annabi musa nan shi yasa Allah bai halakar da shi ba man tashabba bi qaumin fa huwa minhum annabi Musa da ya gane wannan abu da ya kera mutanen na bautawa zai kashe shi Allah ta akar ka kashe shi ai mutum ne mai kyauta kyale shi kaga kyauta yadda ya kiyaye kafiri ma kar a kashe shi dan yana da kyauta قال بسد على رسول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب تجيك فإن لك بالحياة أن تكون لا مساس daga yau na raba ka da mutane haduwa da mutane shi ya zawo mana haduwanka da mutane shi ya jawo mana wannan abu da kai to je ka ba wanda zai taba ka sai yayi zazzabi ba wanda zaka taba sai yayi zazzabi in ya taba mutum yayi zazzabi shi ma yayi zazzabi saboda haka ba yadda za a yi shiga mutane kenan dama in yana tafiya sai riga ce la misa la misa ba shafa ba shafa ba shafa ba za a shafa shi ba zai shafa mutane ba in ya shafi mutum yayi zazzabi shi ma yayi zazzabi in mutum ya shafe mutum ya yi zazzabi shi ma ya yi zazzabi haka dai har ya halaka an tabu wa lamisa wani alkawarin lan tukulafa kuma akwai alkawari ya tashin kiyama ba za a saba ba mutuwa za ta same ka tashin kiyama zai same kai samiri har kowa ma sai na alkawarin lan tukulafa wanzur ila ilahi kallai zalta da ake wanto yanzu ka dubi tukuna wannan dodon naka da ka kera mutane kana bauta masa ka kira mutane su bauta masa kaga yadda za mu yi da shi da nuharriqannahu wallahi za mu kona shi ya zama toka kuma nan sifannahu bil bari nasfa sannan mu dauki tokar wannan dodon naka bayan ya kone tun da yake dama karfe ne to zai kone in ya kone mu karfin ya riga ya zama dan maraki mai jiki mai nama mai jini to in ya kone zai zama toka to za mu dauki tokar mu mu warwatsa a cikin kogi watsawa kaga ƙarshen dodonka da kake bauta da kai da mutanen da kira suna bauta da nan zuwa filiyan min nasar filbari nasar filiyan min nasarwa إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما gaya muku gaskiya in ji Allah ƙarya fir'auna yake shi ba Allah bane ƙarya dan dodon nan na sami yake shi ba Allah bane gaskiya dai babu wani Allah banda Allah ubangijin nan na kowa da kowa na komi da komi wanda iliminsa ya yalwaci komai innama ilahukum allahu allazi la ilaha illa huwa wanda babu abu hutawa da gaskiya da cancanta sai shi wasiya kullu shay'in ilma iliminsa ya yalwaci komai shine Allah ba fir'auna ba da yadda ya ƙarya kuma ba ba dodon samiri da ya kera ba dan murakinsa كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا يا رسول الله yadda ka ji kissoshin nan na Musa yadda muka gamu da shi muka bashi annabta a gindin dutse a gindin bishiya na koro maka maganar rayuwar Musa har aka kawo nan lokacin da ya zo ya gwagwarmaya da fir'auna bayan shekara arba'in muka halakar da fir'auna mutanen suka gaje shi samiri ya yi abin da ya yi nan lokacin da ya je karɓar littafi kaji wannan kistoshi to yadda na gaya maka wannan kistoshi na annabi musa na kustuwa da kyau nan bayi ma baka haka za mu dinga baka labarin annabawa waɗanda suka wuce ko ko al'ummatai waɗanda suka wuce wa gadate na kamillatun na zikira haƙiƙa mun kawo maka mun baka zikiran alkur'ani min ladunna daga gare mu sauran annabawa Allah ya yi musu mu'jizozi da abubuwan da suke karewa sandan annabi Musa mai karewa ne hannunsa da yake nuna wa mutane mai karewa ne sannan kuma raƙumin annabi Salihu mai karewa ne raya matattu da annabi Isa yayi ya riga ya wuce to shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka bashi alqur'ani wanda yake maganan Allah ne sifan Allah ne wanda baya karewa daga Allah Allah yana gaya masa duk abin da ya bai annabawa ya ba shi fiye da abin da ya ba annabawa ba an faɗi ita sandan nan yadda ake jujjuya ta ba ta zama kaza ta zama kaza tana haɗiyar duwatsu duwatsu na mu a cikin ta tana ba mutane tsoro tana haɗiyar kayan tsafi kayan sihiri to annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizar da aka ba shi ita ce alqur'ani alqur'ani maganan Allah saboda haka babbar mu'jiza da Allah ya ba annabi kenan sallallahu alaihi wasallama wanda ta gaga ta zama gagarau ma'anar mu'jiza da larabci gagarau abin da ya gagari wani yi wannan littafi har yanzu ana takara da shi kamar yadda ake takara a zamanin annabi ana ce ku kawo littafi laraba ku kawo sura ɗaya mai kama da wannan littafi sun kasa wai lam tab'alu wa lam tab'alu duk duniya ba littafi mai shafi ɗari bakwai a samu yaro mai shekara bakwai ya haddace shi sai ƙur'ani shi kaɗai littafi mai shafi ɗari bakwai yaro mai shekara bakwai da haihuwa ya haddace shi babu littafin a duniya ba yaron a duniya sai alƙur'ani sai ɗan musulmi kuma shi abin mamaki wanda ya zo da littafin nan an haife shi a wani gari ne garin da babu ilimi ba malamai makka kenan sai tsafi suke yi lokacin da annabi ya bayyana a makka dukkan wanda ya rubutu da karatu ma mutum goma sha bakwai duk garin gaba daya kuma annabi bai taɓa zuwa bakunta ya yi karatu ba annabi bai taɓa yin bako ya zo gari ya karantar da shi ba sai da ya kai shekara arba'in yake Allah ya aiko shi ita ba da labari yaya aka yi aka halicci sama da ƙasa da abin da yake tsakanin sama da ƙasa kowane abu yana faɗin labarin sa filla filla filla sallallahu alaihi wa sallama wannan duk lokacin da mutanen makka suka tambayi mu'jiza Allah kan yake musu awalam yakfihimu anna anzalna alayka alkitaba yutli alaihim mu'jiza wace mu'jiza ta kai littafin da muka baka wanda kake karanta musu wannan littafi ai shine babban mu'jiza ya rasulullah saboda haka duk duniya ba littafi kamar littafin da annabi ya zo da shi kuma kowa da kowa yanzu ya tabbata ya sani duk duniya kowa ya san annabi muhammadu gaskiya ne duk duniya sun sani alkur'ani sa gaskiya ne duk duniya sun sani addini sa gaskiya ne amma larura kowa yana jin tsoron mutanensa ne idan ka shiga musulunci sai a ce ka lalace ka shiga kungiyar larabawa idan kamar najeriya ce ka lalace ka shiga hausa fulani za ka rabu da mutanenka za ka rabu da danginka za ka rabu da jama'arka za ka rabu da jarinka za ka rabu da taimakon kowa zai kika kowa zai rena ka ka rike addininka shi yasa suke rike da abin da suke rike da shi amma ba wai sun suna musun alkur'ani ba ba wai suna musun annabi ba sallallahu domin an an an kure su an ce ku kawo hujja in kun ce ba ƙarya ne ba gaskiya bane to ku kawo hujja wanda za ta tabbatar da maganar ku an kasa kawowa ina aka tamu taɓa samun bature wanda bai taɓa shiga nazire ba bai taɓa shiga sakandare ba balle je jami'a yaro ya rika ba da labarai ya rika rubuta masa ya ne ko rubutun bai iya ba ya yi rubutu mai zai yi maganin rubutu ka koyi abin da baka iya ba ko ka rubuta kar ka manta to Allah ya ce zai koya masa ilimi wa Allah maka wala kun ta'alam wanda Allah ya ce zai ba shi ilimi ba ya huta da koyon rubutu ba ko jan mantuwa ce sanu guri ka wadatan sai in na karantar da kai ba za ka manta ba ina ruwansa da rubutu to ko rubutu bai iya ba ta samu baturen da bai taɓa shiga nazare ko sakandare ko balle je jami'a ba ya zo ya ba da labari wanda yake kama da alkur'ani babu shi mutumin to saboda haka nan mun gajiyar da su su kawo yaron da ya haddace wani littafi mai shafi ɗari bakwai sun kasa nan mun gajiyar da su ashe sun tabbata allah da ya kera wannan yaro mai shekara bakwai shine ya kawo littafin haɗa su ba wuya duk littafin da kake karantawa in ba qur'ani bane wanda yi ka daban wanda yi shi daban duk littafi kana karanta shi in dai ba qur'ani bane to wanda yi ka daban wanda yi shi daban amma in qur'ani ne wanda ya halicce ka shi ya kawo shi hada ku ba wuya wadace naka min laduna zikra
من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا wannan littafi man arada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra duk wanda ya juya ya bada baya ya karyata wannan littafi hakika zai dauki nauyin gaske yawmal qiyamati ranar lahira man arada anhu duk wanda ya kauna kai gabarin alqur'ani ya ki imani da shi ko ya ki aiki da shi fa innahu wannan mutum ya hamilu wizran nauyi yawmal qiyamati ranar tashin kiyama خالدين فيه kuma zai dawo وما لهم ciki يوم القيامة إلا
khalidina fi kuma zai dawwama a cikin wannan nauyi wa kuma zai dawwama a cikin wannan nauyin da ya dauka a ranar lahira wa sa'alahum yawmal qiyamati himla kuma kayan nauyi da zai dauka a lahira hakika yayi munin gaske domin za a kai shi cikin wuta yana dauke da kayan kafircinsa da kayan zaluncinsa a shimfiɗa masa barguna na wuta a rufe shi da barguna na wuta lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash a shimfiɗa masa wuta a rufe shi da wuta uzu billahi يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا
fa innahu ya'malu yawmal qiyamati wizra abinda wannan qur'ani yazo da yazo mana da shi ya zo mana da rukunan musulunci guda biyar ya kawo mana shari'a ta adalci har abada domin Allah yana cewa watan matkarimatu rabbika sidqan wa adla duk abin da Allah ubangiji ya kawo a alqur'ani in labari ne gaskiya ne ba kila wakala idan hukunci ne kuma adalci ne saboda haka ne duk wanda ya ƙi alkur'ani ya ƙi imani da shi ko ya ƙi hukuncin da shi to shi a- shi wannan ya ɗauki nauyi wanda mummunan nauyi wanda zai je da shi har cikin ranar lahira shari'ar musulunci ta kasu kashi 25 akwai abin da ake kunsawa cikin zuciya akwai abin da ake ratayawa a gaɓobi akwai abin da ake sawa tsakanin mutum da muta- da mutum da mutum ko mutum da mutane ko gwamnati da gwamnati akwai abin da yadda abin yake mutakadat abin da ake kullewa a zuciyar kowane musulmi da farko tukuna abu biyar ne ya ce ya yadda da Allah ya yadda da annabi to daga ya ce ya yadda da Allah ya yadda da annabi sai kunsa masa abubuwa guda biyar an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi wa murrihi yadda kai imani da Allah da annabi kai imani dukkan annabawa yadda kai imani da alqur'ani kai imani dukkan littattafan Allah yadda kai imani da littattafan Allah kai imani da tashin kiyama yadda kai imani da tashin kiyama kai imani da mala'iku yadda kai imani da mala'iku kai imani da kaddara ko ta yi dadi ko bata yi dadi wannan kam waɗannan suna kunshe cikin zuciyar kowane musulmi mumini sune mutakada tsakaninsa da Allah ubangiji sa biyar kenan saura 20 akwai kuma guda biyar masu rataya da cikin mutane ana kiransu ibadu idan wannan suna cikin zuciya in gabobi ba su harraka sun yi aiki ba to na cikin zuciyar zai tafi ba wurin zamansa ba ne su ne sallah zakka azumi haji jihadi biyar kenan su da ibadu sallah biyar ne kowane musulmi ya san su zakka kowane musulmi ya san shi azumi wanda muke yi yanzu nan kowane musulmi ya san shi hajji kowane musulmi ya san shi jihadi shi ko ya kasu kashi biyu akwai jihadi bayyananne akwai jihadi koyayye jihadi bayyananne shine in hu- gwamnatin musulunci za ta aika da wasiƙa zuwa garin da ake so su musulunta in ba su da littafi a ce musu ya yi nasu buzu rabbakum wallazi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaqun rijal har zuwa ƙarshe wala ta illa an dada wa antum ta'lamuna muna kiran ku ku bar bautan dodo ku wata Allah ubangiji sama da ƙasa mai kaza mai kaza mai kaza in sun yarda magana ta ƙare sun zama jan uwa in ba su yarda ba to ku zo mu rubuta la- zaman lafiya mu zaman na lafiya da mu da ku za ku saukar da bakin mu kwana uku za mu saukar da bakin mu kwana uku kuma ba za mu taimaki wanda za su cuce ku ba kuma kar su tambayi- taimaki waɗanda za su yaƙe mu a rubuta wannan su ce a'a mu yarda da wannan ba ba ku yarda da wancan na farko ba ku yarda da wannan ba eh to sai yaya in suka ce ai mu wanda ku kawo ma sai mun hana ku waddu law takfuruna kama kafaru fa takuna sawa'a to wannan shike kawo yaki mai zubar da jini abinda kuke ma sai mun hana ku to shike kawo yaki da jini wannan kenan idan masu littafi ne ba kira su sunan littafi ya ahal kitabi ta'alu ila kalimati sawa'in baina wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la tukhidhu ba'duna ba'dan min dunillah fa inta wala qul shahadu bi anna muslimun ya ku masu littafi ku zo a karkashin kalman nan da kuka sani ita ce dai kalman da kuka sani la ilaha illallah ku zo mu koma ba za mu bauta wa kowa ba ba za mu bauta wa komai ba sai Allah ku zo mu haɗu karkashin la ilaha illallah Muhammadu- in sun ki to sai ce su mu rubuta zaman lafiya in sun ki ai ku na kun ma sai mun hana ku to shine ke kawo yaƙi mai zubar da jini saboda sai an ɗauki matakan iri iri da yawa kamun a kai matakan matakan zubar da jini to wannan shine yaƙi amma annabi yana kiransa ƙaramin yaƙi ƙaramin jihadi an dawo daga yakin yakin tabuka annabi ce mun dawo da karamin jihadi yanzu zan fada babban jihadi suka ce wanne ne babban jihadi ya ce jihadun nafsi ka yaƙi zuciyarka kai ka mai da kanka bawan Allah cikakke ka yarda da komai na Allah shine babban jihadi ka yaƙi zuciyarka ta yarda da Allah ta yarda da duk ikon Allah ka bi hanya daidai ta mustaqimi to shine babban jihadi to daga nan kuma sai ka ka sa iyalanka su bi ka sa makotanka su bi ka wani shi babban jihadi to an samu goma kenan ga ga aqida guda biyar ga ibada guda biyar sauran sha biyar daga nan kuma sai mu'amalat guda biyar yadda mutum zai aikata tsakaninsa da ɗan uwansa a cikin addini ko tsakaninsa ma da kowa ko tsakanin gwamnati da gwamnati abinda ake nema amana da adalci tsakaninka da kowa ɗaya kenan daga cikin guda biyar su ma guda biyar ne daga nan kuma sai amanonin naɗe-naɗe a naɗa kowa inda ya cancanta jarumi a naɗa shi wajen aikin soja wanda yake mai amana a naɗa shi wajen aikin kuɗi kowa a naɗa shi inda ya cancanta inna Allah ya murku an turadul amanati ila aliha kar a naɗa mutumin da ake so don don ana son sa amma bai iya aiki ba to an ci amanan jama'a a naɗa kowa akan ɗayan abin da ya iya abin da ya ƙware a kansa yasa ba a yadda ɗauki ma'aikaci sai ya nuna takardu don a gane ƙwarewarsa don a san inda za a sa shi to daga amanonin naɗe amanonin naɗe naɗe da amana tsakanin kowa da kowa da na naɗe naɗe sai kuma koma a- a wajen aure da abin da aure yake kawowa sannan koma kan ciniki da abin da ciniki yake jawowa to daga nan sai a a shiga maganan sulhu a cikin duk abubuwan da aka duba nan a nemi manya su duba in wani abu ya faru tsakanin amanoni na mutane din ko amanoni na ɗin din ko magana wajen aure da abin da ke jawowa ko abin da ciniki ke jawo a nemi manya a sulhunta don kan ai shari'a to in in abin ya gagara sai a je kotu biyar kenan su ma mu'amalatin guda biyar to mun samu guda biyar sau biyar sau uku ya zama sha biyar kenan sauran mu goma daga nan sai kafarat wato kayi laifi amma za a nuna ma kai da kanka za ka hukunta kanka da kanka in ba kafaran haji ba ne kayi kafaran rantsuwa kayi kafara na rantsuwa ko na kisan kai a'udhu billahi ko na zihari su ma dai guda biyar ne sannan daga su waɗannan guda biyar sai a koma masu tsadan masu wahala su ne uqubat wato abin da yake fidda jini su ma guda biyar ne akwai haddi akwai haƙƙi haddi da haƙƙi akwai bambanci in haddi ne na Allah to ba dama wani ya sa baki a ciki yadda Allah ya ce a yi din nan haka za a yi sai dai in an samu shubha amma in haƙƙi ne na mutane to wannan ba zai faɗi ba haddi misali an kama mutum da maganar haddi ko na neman mata ko na duk da abin da ake kiransa haddi na haƙƙin Allah an kama shi za a zartar da shi haddin gobe ko na kisa ne ko na menene sai ya samu dama sai ya gudu aka neme shi aka rasa baɗi sai ya dawo ai ga mutumin da ake nema gashi abin da dai haddi ne ba wanda zai taba shi ya riga ya wuce domin in ka taba shi zaka tada magana ba wannan ne ya kama shi da maganar zina ba aka samu shaidu guda hudu suka tabbatar gobe za a yanke masa hukunci na jefewa kenan sai ya gudu eh shine sai ya ce ni din in ji wa to ka sai ana neman ka kawo shaidu kai da ka kama shi to wanda a cikin wanda suka yi shaidun baran da ya mutu to ina za ka samu shaidu kai ma sai ka samu guda da tamani kai masa kazafi haddi kenan ta haddi shubha ce take maganinsa amma ba wanda zai sa baki kowa ba zai sa baki ba sai dai shubha shubha ko an samu shubha kaɗan sai a sallami mutum misali an taɓa kama wannan zamani sai na umaru aka kira masu shaida ɗaya ya zo ya hakika na same su suna yi ka gani zakari cikin farji ce na gari to koma waje ɗaya a kira na biyu na same suna yi zakari cikin farji yana gari koma waje da na uku ya zo shi ma ya faɗi haka na hudu ya zo sai sai na abu shi to ka faɗi gaskiyan abin da ka gani tsakaninka da Allah wannan kuma babban mutum ne annabi ya bar duniya na cikin yarda da shi kar ka bata masa mutunci ko ka faɗi gaskiya ce zan faɗi gaskiya ni iyaka abin da na gani na ga kafafuwanta can wajen kunnensa masu lalle kuma na ga ana motsi kamar tafiyan katantawa kuma na ga duburansa kusan duburanta abin da gani kenan a to waɗancan sun yi ƙarya a yi musu bulala daga cikin su wai kaji abin da ya gani kenan shi wai abin da ya gani ya ga duburan namiji kusa duburan matar kuma ya ga kafafuwanta masu lalle can kaman kaman kunnen yaki a can wajen kan mutumin kuma ana motsi kaman tafiyan katantanwa iyaka abin da ya gani kenan sai aka ce ai waɗancan bulala 80-80 sun yi sun yi kazafi nan abin da ya fitar da wannan rikicin da aka samu bai faɗi ya ce zakari cikin farji ba shi ne yasa to wannan in dai haddi ne aka samu shubha to za a sallai mutum amma in haƙƙi ne ko ko mai haƙƙin ya mutu magajinsa zai nemi haƙƙinsa ko shekara nawa ne bambanci kenan to idan ya zama haddi ya zama mu nan ƙasar tamu sai ya zama turawa suka zo suka mallake mu ba su imani da abin da muka imani da shi ba shi kuma haddi ba wanda zai zartar da shi duk abin da zai fidda jini a jikin dan adam in ji shari'ar musulunci to babu wanda zai iya zartar da hukunci sai hukuma sai gwamnati mutane ba su isa ba ba za su iya yi ba sai gwamnati to in gwamnatin ta zama irin gwamnatin mu ta nasara nasaran ingila in ka ce musu wannan ya yi sata a mun nemi hanyoyin da za mu kubutar da shi domin ana samun hanya fiye da ashirin kamun a yanke hannun mutum ba kaza ba kaza ba kaza tukuna sai da kyar a samu shi ke sai a yanke hannun mutum an gaya gwamnatin nasara nasara sai ce menene sai ai yayi sata ne a shari'ar musulunci namu yanke hannunsa ake yi mun bi hanyoyi da za mu kubutar da duk ba mu samu ba ko ba bai iya yanke hannun sai gwamnati yanzu kuma kai kai ne gwamnati to wai yana da hannu biyu ma bai rike kansa ba to yanzu an yanke hannunsa ya zama miskini kenan maimakon a yi haka a kai shi horo a kai shi horo ko wata shida ko shekara ba da aiki ne baya so ba sai wani ya yi aiki zo ya ɗiba to a kai shi horo a koya masa aiki sai ya tafi horo daga can sai ya tadda tsofin barayi su koya masa tunanin satan da bai taba yi tunanin irin dabarun sata irin wannan ba kamun ya fito ya zo kungurumin barawo ya yi karatu kaga wannan maganin bai shi ba to amma Allah wanda Allah ya bayar din in an yanke masa hannu shikenan sai gari duk su dauka an sa masa magani hannu ya warke gari duk su dauka ƴaƴansa suke aure wani wuri in ya'ya maza ne in za su nemi aure gidan a gidan barayi za ka nemi aure ni dai ba ruwana idan kishiya in akwai kishiyar wannan yar mutumin a gida to mu da alhamdulillah duk abin da ya mata gidan nan yanzu mun san inda za mu nema don mu iyayen mu duka ba barayi bane akwai wanda iyayen su barayi ne akwai wanda ƴaƴan barayi a gida nan gaban wani abu ya bata karko karko yi magana akwai ƴaƴan barayi a gidan nan to abu in ya damu ƴaƴan nasa maza da mata da dai su baba yanzu ka ba mu kunya mu rasa inda za mu saka mu abinda muke nema yanzu mun shawara za mu saya maka gida a gari kaza mutane su bar ganinka su daina yi mana dariya shi kenan zai kaura zai koma wancan garin idan ya je wancan garin mai mutane za su fara nema a wajensa in an yi bako ba salamu alaikum hannu za a mika ba barka da zuwa zai miko hannu in ya miko menene a- har ashe guntu ne ashe barawo ne bakon duk inda ya je to irin waɗannan abubuwa su ne haddi da haƙƙi su ma suka taru su zama guda biyar su ne shari'ar musuluncin abinda mutanen zamani ba sa so kenan a yi wai kar a yi shari'ar Allah a yi shari'ar mutane mutum mutum kuwa wanda yake kashi yana fitsari bai bai bai hadisi abu ba ya san maganinsa ai kowane inji aka kawo gonayen injin da aka kera can inda aka kera su za a turo in wani abu ya samu injin su ne za su duba to Allah shi ya kera injunan mutane shi ya san maganin su shine za za a koma wajensa saboda haka mutane kar su yadda su yi imani da abin da zamani yake faɗa kai dai an sa ka tilas ne in nama nukriya wa galbumun wa innun bil imani duk wanda aka sa shi tilas akan abu to ba ya da laifi mu yanzu a cikin tilas ake sa muke bin dokoki wallahi ba mu yi imani da dokokin da suka saba wa musulunci ba sai dai ya zama mana dole ba yadda za mu yi Ah, Ya- na'am yawma baqul suri wata yawma yunfaku fi suri wa nahshuru al-mujrimina yawma zurqa yaushe ne za a sa waɗannan mutane su ɗauki kayan wuta ɗin su shiga wuta ɗin ubangiji ya ce yau ba yunfaku fi suri sai ranar da aka busa kafo kenan wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa za mu tayar da mutane al mujrimuna miyagun mutane za mu tashe su da mummunan ido a fiska ta baki ido yayi ja a yau mata biyar dojuhun wata zuwa dojo daga haka yin fiska ta yi baki ido ya yi muni ya yi ja to wannan mujrim kenan mugu babban mugu ko karamin mugu babban mugu shine kafiri karamin mugu shine musulmin da yake aikata ayyukan kafirai shi zai raka kafiran zuwa wuta amma ba zai dawoma ba zai fito ya koma aljanna da imaninsa wa nahshurul mujrimina yawma zurqa yatakhafatuna bainahum illa bismu illa ashra So, an an tashe su suna tafiya sai suna magana suna rada tsakaninsu suna ce shin kwa mun yi kwana nawa ne a duniya kafin mu zo nan ko ko a kwana na muku kwanta aka bari ne kafin mu tashi yau suna wararda suna faɗin haka Ah, illa bismu illa ashara wani ya ce a ai ba mu fi kwana goma a duniya ba a a anan ma kwan- kwanciyar kabari ma ba mu fi kwana goma ba نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنفسهم فريقة منا بالسوء إلا يوما نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبستم إلا يوما Allah ya ce shi ya san abin da suke faɗa ba- kowa ya gigice daga tashin kiyama kowa sai gigice musulmi su tashi na faɗi la ilaha illallah haza ma wa hadar rahman wa sadaqal mursalun alkawarin Allah ya cika dama ya ce za a yi tashin duniya gashi an yi tashin duniya manzanni sun faɗi gaskiya wancan ko suna ihu haza yawmuddin hada muddi yawan ranar sakamakon kenan da aka faɗa wa mun da kuka ce ƙarya ne gashi ya zama gaskiya suna ihu suna ya wailana hada ya muddi hada ya mursa alladhi kuntum bi tukazibun wa nahjul mujrimina yawzin zulqa yatakhafatuna bainahum illa bismu illa ashra nanu alamu ma yaquluna iz yaqulu amsaluhum tariqata nil labismu illa yawma nanu ala ma yaquluna mu muka sa abin da suke faɗa wa amsaluhum iz yaqulu amsaluhum tariqatan wanda suka fi su magana madaidaiciya hanya madaidaiciya cikin magana masu cewa in labismu illa yawman ai abin da kuka zauna a duniya ko abin da kuka zauna a kabari bai wuce ah, rana ɗaya ba An- amsaluhum mujizan alqur'ani amsaluhum daga nan amsalun mu masu rubutun qur'ani tun daga bakara amsalu amsalu amsalu za mu sa da alif baki ne har zuwa wannan amsalu din wanda ba alif baki ba alif ja to daga wannan amsalu din daga har nasi duk inda aka san amsalu amsalu alif ja muke sawa saboda mu'jiza alqur'ani Eh, il- illa bismu ah, an ce wanda ya ji daɗin duniya ya ji daɗin duniya ya ji daɗin duniya an je lahira a tsoma shi kamar minti ɗaya cikin wuta a fito da shi ya ce tun da kake ka taɓa jin daɗi ka ce ai ya mance duk daɗin da ya ji duk daɗin da ya ji ya mance da shi bai taɓa jin daɗi ba ma shi ko wanda ya sha wahala ya sha wahala a duniya in an tsoma shi cikin aljanna ce ka taɓa shan wahala ka ce tun da yake shi bai taɓa shan wahala ba saboda haka abin da ya fi abin da ya fi ka duba duk alheri duk alheri in dai bayan sa wuta zaka shiga kakka yadda ba alheri bane duk alheri in dai bayan za ka shiga wuta to kar ka yadda ba alheri bane sharri ne kuma duk sharrin da zai same ka in dai bayan wannan sharri aljanna za ka shiga to ba sharri bane alheri ne saboda haka mutane dan kaɗan za mu zauna a duniya mutu mu je lahira ba iyaka gara mutum ya sha wahala a duniya ya je lahira ya ji daɗi ba iyaka akan mutum ya ji daɗi dan kaɗan a duniya je lahira ya sha wahala ba iyaka duk gidan da ka je ka samu arziki yanzu ka samu mai gida ana wata wata da kuɗi da motoci ana wata wata wata in ka mai gidan ka tambaya fito in ya fito kai ne mai wannan gida eh wannan duk harkoki na kan ce na wani alhamdulillah alhamdulillah ka rubuta in ka rubuta ka rubuta ranar ka rubuta sunansa kar ka dawo sai bayan shekara ashirin da biyar in ka dawo in ka tada ana wata wata din in ka kira shi ba zai fito ba sai dai ɗansa to abin da yake dukkan jin daɗi gaba ɗayansa shekara saba'in da biyar ne kamun da ka kai shekara ashirin da biyar ka shiga mutane a sanka ka san mutane sai ka kai shekara ashirin da biyar to ka kai shekara ashirin da biyar ka shekara saba'in da biyar bayan nan me ya sauran maka shekara nawa kenan shekara ɗari ka mutu ai to me ce duniya don Allah kar mutane su yaudaru da duniya duk abin da zaka ka rinsa idonka ka je lahira lafiya ya fi maka
ويسألونك عن الجبال فقل ينفقها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا larawa suna tambaya suna ce dama in suna waka suna ce komi a duniyar nan sai ya kare ba sauran komi sai duwatsu sai Allah su suna tsammanin in kaga gini watan kadar ya rushe in kaga bishiya الرحمن الرحيم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قالوا لن نبرح عليه آتفين حتى يرجع لنا موسى لو كتن النبي هارون يقى بني إسرائيل سنا بوتا تمرجي يتي كربو wannan wannan fitina ce rabu da ita innama ilahukum allahu alladhi la ilaha illa huwa wa inna rabbukum arrahman fattabi'uni wa adiyu amri arrahman allah ubangiji shine ubangijin sama da kasa shine ubangijin komai da komai shine ubangiji ba wannan dan marakin da aka kira yanzu wannan fitina ce ku rabu da shi ku bi umurni na ku bi umurni na ku rabu da wannan bautan wannan dan maraki sai suka ce lan nabra alaihi akifina kayar jina su ba za mu bar bautan wannan dan maragi ba sai dai musan ya dawo ya ce wannan abun ba shine Allah ba tukuna ba za mu rabu da wannan wannan abin ba sai Musa ya ya dawo ya ce mana mu rabu da wannan abin ba shine Allah ba قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري
atariye na mose قالوا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني وأتيت أمري yanzu annabi Musa ya dawo da fishi ya tanda khalifansa Harun yace ya Harunu ya aka yi me yasa aka yi haka na riga na ce ukulub ni fi qaumi wa asli wa la tattabi sabil mufsidin kabar wannan abu ya faru ma ra'aytum yarji ra'aytum dallu an la tattabi ni afa sai ta ya lokacin da kaga sun bace suna bautan marigi me yasa baka biyo ni ba yace wallahi innabika za mu raba jama'an ne kashi biyu waɗansu za su bi ni waɗansu kuma za su tawar suna bautan marigi kaga na raba bani isra'ila kenan sai na zaɓi cewa in zauna kada na raba jama'a har ka dawo ka ga abin da ya faru kai da kanka saboda haka ne na biyu su amma sai annabi musa ya ji ya fishi ya kama gashin kansa ya kama gemunsa yana ja yana fada ya yi fishi قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال يا ابن أم لا تأخذ بلهيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي lokacin da ya kama gashin kan harunu da gemunsa yana ja yana fada sai annabi harunu ya jawo hankalinsa ya jawo tausaki haba ya dan uwa ya ya dan uwa ta bai ce ba ya shigi kina ya dan uwa ta don ya jawo tausayinsa la tafuz bil hiyati wa la bi rasiya kar kai min yadda kai min nan ka rike gashin kaina da gemuna kana ja din nan zaka sa mu iyasu min dariya wala tujmil bil ada'a wala ta kyalli mai kawai zalimin kar ka sa makiya su min dariya yabna umma la ta akhudhu bil hiyati wala bi rasiya inni khashitu an takuna farrakta baina bani isra'ila naji tsoron kar ka ce na raba kalmar bani isra'ila wa rabtar qawli ban saurari abinda zaka faɗa ba yasa na jira ka na ga maimakon raba jama'a to gara in jira ka dai kai ka zo ka ga abin da ya faru kai da kanka
قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقرأت قروة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سوت لي نفسي قال يا سامري قال فما خطبك يا سامري قال بصرت ما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سورا لي نفسي فيزو أنا موسى يافز كان شي سامري لنا إذا كي سامري منين لابارك مي يسا كي ونا أبو مي يسا كي ونا أبو كيرا نمر كي كرا متاني زو سبوتا مزا قال يا سامري آه أنا موسى يافز كان شي سامري كان ينا مغنى لشي فما خطبك يا سامري قال بسرت ما لم يبصروا به ni na ga abin da wasu gani ba wa gabatta gabatta min rasuli min asali rasuli fa na basta sai na danki kasa daga cikin kasar da kofaton godiyar jibrilu ta taka sannan san duk inda aka sata wannan kasar to rayuwa za ta zo fa gabatta gabatta min asali fa na basta sai na je wannan kasan sai wannan abun ya rayu wakazalika saboda li nafsi abin da yasa haka ne ni raina ne da ya raya mini in yi haka din nan wato musiba ce da bala'i dai shi sabiri kamar yadda muka karanta baya wasa ta haife shi ne ba shi da uba abin kunya sai ta shiga daji da shi sai ta za ta jefa shi a ajiye shi a cikin wani kogo to saboda ibtila'i jarraban Allah sai Allah ya turo jibrilu saboda tausaya wannan dan jinjiri jibril ya zo rika kulawa da shi yana bashi abin da yake sha yana bashi abin da yake sha har ya girma saboda haka ne ma masu waka suke cewa idan mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-azal far khaba man rabba wa khaba al-mu'ammalu fa musa alladhi rabbahu jibril wa musa alladhi rabbahu fir'aun mursalun wa musa alladhi rabbahu jibril kafiru suka ce idan Allah ya halicci mutum tuntuni ba yi da babba yi da rabo ba mu iya masa rabo in ba haka ba ka ga abu mamaki musan da kafiri ya rena shi ne fir'auna Allah ya mai da shi mursali amma musan da jibrilu ya rena da kansa ya zama kafiri saboda haka ne ibtila'i ne daga Allah Allah da ya halicci shaidan shi ya halicci samiri da ya jarrabi al'umma da shaidan shi da bani isra'ila da samiri ya zo yana ya kera wa mutane wannan abin ana bauta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce li kulli qaumin ijlun ya'budunahu fa ijlu ummati ad-dinar wa dirham aw kama qala ita kowace al'umma tana da maraƙin da take bautawa ta bar Allah ta bauta maraƙi ni ko maraƙin da al'umma na za su bautawa shine dinari da dirhami kudi shine abin da al'umma ta za ta bauta kudi yanzu yadda abin da ake ciki kenan yanzu a duniya wato kunu hudan au nasara ta tadu kunu hudan au nasara ta tadu abu da duniya take kira kenan kowa kai zama ba yahude don son kudi ka zama ba nasare don son mulki shi ba yahude ba abin da ya fi masa kudi ko ransa kudi dai shi dai kudi dai ba yahude shi ko nasara in dai za ka bi shi ka zama karkashin sai mallake ka duk abin da za ka je yankin ka dai ka je ka in ka ji allah ka dubu ne ce gaskiya yin yankin ka dai ka je in ka ji allah ka goma ne je ka in ka ji allah ka goma ne ce ya ji ana faɗin haka ma a gidansu in ka ji allah ka bude ya yankin ka dai in ka ji allah ka ɗaya ne ce na ji musulmi suna faɗin haka kai dai ka bi shi ya mallake ka dai abin da yake so kenan ta abin duniya ta a gaba kenan kowa ya zama yana son kuɗi wane wane ba yahudi kowa ya zama yana son mulki wane ba nasari abin da ya ja hankalin mutane kenan yanzu da mulki da kuɗi قال اذهب فإن لك بالآيات أن تقول بساق وإن لك موئدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي نزلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم ننسفنه في اليم نسفا فشي كان النبي موسى يا فشي كان النبي موسى يا نيا زي كشي zai kashe wannan kafiri samiri shi abin da yasa ya tsere ma lokacin da aka halakar da bani isra'ila a cikin kogi shi bai halaka ba saboda yana kamantuwa da annabi Musa ina ba mutane da rece kun san ni ma suna na Musa ne ko to zan muku wazi sai yasa riga irin ta annabi Musa ya dauki sandar ta da yazo yana yin wani abu waji ma ai Musa ne yana wa mutane wa'azi to kamantuwa da annabi Musa nan shi yasa Allah bai halakar da shi ba man tashabba bi qaumin fa huwa minhum annabi Musa da da ya gane wannan abu da ya kera mutanen na, na bautawa zai kashe shi Allah ya karka kashe shi ai mutum ne mai kyauta gane shi kaga kyauta yadda ya kiyaye kafiri ma kar a kashe shi dan yana da kyauta قال فسد على نفسي فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سول لي نفسي قال فاذهب تجيك فإن لك بالحياة أن تكون لا مساك daga yau na raba ka da mutane haduwa da mutane shi ya zawo mana haduwanka da mutane shi ya jawo mana wannan abu da kai to je ka ba wanda zai taba ka sai yayi zazzabi ba wanda zaka taba sai yayi zazzabi in ya taba mutum yayi zazzabi shi ma yayi zazzabi saboda haka ba yadda za a yi shiga mutane kenan dama in yana tafiya sai riga ce la misa la misa ba shafa ba shafa ba shafa ba za a shafa shi ba zai shafa mutane ba in ya shafi mutum yayi zazzabi shi ma yayi zazzabi in mutum ya shafe mutum yayi zazzabi shi ma yayi zazzabi haka dai har ya halaka an tabuwa la misa wani alkawai dillan tukulafa kuma akwai alkawari na tashin kiyama ba za a saba ba mutuwa za ta same ka tashin kiyama zai same kai samiri har kowa ma sai na ga wajen lan tukuna ba wanzur ila ilahi kallai zalta ne ake wanto yanzu ka dubi tukuna wannan dodon naka da ka kera wa mutane kana bauta masa ka kira mutane su bauta masa kaga yadda za mu yi da shi da nuharriqannahu wallahi za mu kona shi ya zama toka kuma nan sifannahu bil bari nasfa sannan mu ɗauki tokar wannan dodon naka bayan ya ƙone tun da yake dama ƙarfe ne to zai ƙone in ya ƙone mu ƙarfin ya riga ya zama ɗan maraƙi mai jiki mai nama mai jini to in ya ƙone zai zama toka to za mu ɗauki tokar mu mu warwatsa a cikin kogi watsawa kaga karshen dodonka da kake bauta da kai da mutanen da kira su suna bauta da nan zuwa su filiyan min nasab bari nasab filiyan min nasaba إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما in gaya muku gaskiya in ji Allah ƙarya fir'auna yake shi ba Allah ba ne ƙarya ɗan dodon nan na zami yake shi ba Allah ba ne gaskiya dai babu wani Allah banda Allah Ubangijin nan na kowa da kowa na komi da komi wanda iliminsa ya yalwaci komai innama ilahukum allahu allazi la ilaha illa huwa wanda babu abin hutawa da gaskiya da cancanta sai shi wasiya kullu shay'in ilma iliminsa ya yalwaci komai shine Allah ba fir'auna ba da yadda ya ƙarya kuma ba ba dodon samiri da ya kera ba dan marakinsa كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا ذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا يا رسول الله yadda ka ji gissoshin nan na Musa yadda muka gamu da shi muka bashi annabta a gindin dutse a gindin bishiya na koro maka maganar rayuwar Musa har aka kawo nan lokacin da ya zo ya gwagwarmaya da fir'auna bayan shekara arba'in muka halakar da fir'auna mutanen suka gaje shi samiri ya yi abin da ya yi nan lokacin da ya je karɓar littafi kaji wannan kistoshi to yadda na gaya maka wannan kistoshi na annabi musa na kusto da ke nan bayi ma gasta baka haka za mu dinga baka labarin annabawa waɗanda suka wuce ko ko al'ummatai waɗanda suka wuce wa gadate na kamilla dunna zikira haƙiƙa mun kawo maka mun baka zikiran alkur'ani min ladunna daga gare mu sauran annabawa Allah ya yi musu mu'jizozi da abubuwan da suke karewa sandan annabi Musa mai karewa ne hannunsa da yake nuna wa mutane mai karewa ne sannan kuma raƙumin annabi Salihu mai karewa ne raya matattu da annabi Isa yayi ya riga ya wuce to shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka bashi alkur'ani wanda yake maganan Allah ne sifan Allah ne wanda baya karewa daga Allah Allah yana gaya masa duk abin da ya bai annabawa ya ba shi fiye da abin da ya ba annabawa ba an faɗi sandan nan yadda ake jujjuya ta ta zama kaza ta zama kaza tana hadiyar duwatsu duwatsu na muku tsiya cikin ta tana ba mutane tsoro tana hadiyar kayan tsafi kayan sihiri to annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizar da aka bashi ita ce alqur'ani alqur'ani maganan Allah saboda haka babbar mu'jiza da Allah ya ba annabi kenan sallallahu alaihi wasallama wanda ta gaga ta zama gagarau ma'anar mu'jiza da larabci gagarau abin da ya gagari wani wannan littafi har yanzu ana takara da shi kamar yadda ake takara a zamanin annabi ana ce ku kawo littafi laraba ku kawo sura ɗaya mai kama da wannan littafi sun kasa fa illam tab'aru wa lan tab'aru duk duniya ba littafi mai shafi ɗari bakwai a samu yaro mai shekara bakwai ya haddace shi sai ƙur'ani shi kaɗai littafi mai shafi ɗari bakwai yaro mai shekara bakwai da haihuwa ya haddace shi babu littafin a duniya ba yaron a duniya sai alƙur'ani sai ɗan musulmi kuma shi abin mamaki wanda ya zo da littafin nan an haife shi a wani gari ne garin da babu ilimi ba malamai makka kenan sai tsafi suke yi lokacin da annabi ya bayyana a makka dukkan wanda ya rubutu da karatu ma mutum goma sha bakwai duk garin gaba daya kuma annabi bai taɓa zuwa bakunta ya yi karatu ba annabi bai taɓa yin bako ya zo gari ya karantar da shi ba sai da ya kai shekara arba'in ya ce Allah ya aiko shi ita ba da labari yaya aka yi aka halitti sama da ƙasa da abin da yake tsakanin sama da ƙasa kowane abu yana faɗin labarin sa filla filla filla sallallahu alaihi wa sallama wannan duk lokacin da mutanen makka suka tambayi mu'jiza Allah kan yace musu awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutli alaihim wa mu'jiza wata mu'jiza ta kai littafin da muka baka wanda kake karanta musu wannan littafi ai shine babban mu'jiza ya rasulullah saboda haka duk duniya ba littafi kamar littafin da annabi ya zo da shi kuma kowa da kowa yanzu ya tabbata ya sani duk duniya kowa ya san annabi muhammadu gaskiya ne duk duniya sun sani alkur'aninsa gaskiya ne duk duniya sun sani addininsa gaskiya ne amma larura kowa yana jin tsoron mutanensa ne idan ka shiga musulunci sai a ce ka lalace ka shiga ƙungiyar larabawa idan kamar najeriya ce ka lalace ka shiga hausa fulani za ka rabu da mutanenka za ka rabu da danginka za ka rabu da jama'arka za ka rabu da jarinka za ka rabu da taimakon kowa zai kika kowa zai rena ka ka rike addininka shi yasa suke rike da abin da suke rike da shi amma ba wai sun suna musun alkur'ani ba ba wai suna musun annabi ba sallallahu domin an an an kure su an ce ku kawo hujja in kun ce ba ƙarya ne ba gaskiya bane to ku kawo hujja wanda za su tabbatar da maganarku an kasa kawowa ina aka taɓa samun bature wanda bai taɓa shiga nazire ba bai taɓa shiga sakandare ba balle je jami'a ya ya rika ba da labarai ya rika rubuta a rubuta masa shi annabi ko rubutun bai iya ba ya yi rubutu mai zai yi maganin rubutu ka koyi abin da baka iya ba ko ka rubuta kar ka manta to Allah ya ce zai koya masa ilimi wa Allah maka walamta kunta alam wanda Allah ya ce zai ba shi ilimi ba ya huta da koyon rubutu ba ko jan mantuwa ce sanu gudu ka wadatan sai in na karantar da kai ba za ka manta ba ina ruwansa da rubutu to ko rubutu bai iya ba to a samu baturen da bai taɓa shiga nazare ko sakandare ko ko balle je jami'a ba ya zo ya ba da labari wanda yake kama da alkur'ani babu shi mutumin to saboda haka nan mun gajiyar da su su kawo yaron da ya haddace wani littafi mai shafi ɗari bakwai sun kasa nan mun gajiyar da su ashe sun tabbata allan da ya kera wannan yaro mai shekara bakwai shine ya kawo littafin hada su ba wuya duk littafin da kake karantawa in ba qur'ani bane wanda yi ka daban wanda yi shi daban duk littafin in kana karanta shi in dai ba qur'ani bane to wanda yi ka daban wanda yi shi daban amma in qur'ani ne wanda ya halicce ka shi ya kawo shi hada ku ba wuya وقد آتيناك من لدنا ذكرا
من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا wannan littafi man arada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra duk wanda ya juya ya bada baya ya karyata wannan littafi hakika zai dauki nauyin gaske yawmal qiyamati ranar lahira mana arada hannu duk wanda ya kawo da kai gabarin alkur'ani ya ƙi yin imani da shi ko ya ƙi aiki da shi fa inna wannan mutum ya hamilu wizran nauyi yawmal qiyamati ranar tashin kiyama خالدين فيه kuma zai dawo a ciki وجزاءهم يوم القيامة إلا
khalidina fi kuma zai dawwama a cikin wannan nauyi wa kuma zai dawwama a cikin wannan nauyin da ya dauka a ranar lahira wa sa'alahum yawmal qiyamati himla kuma kayan nauyi da zai dauka a lahira hakika yayi munin gaske domin za a kai shi cikin wuta yana dauke da kayan kafircinsa da kayan zaluncinsa a shimfiɗa masa barguna na wuta a rufe shi da barguna na wuta lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash a shimfiɗa masa wuta a rufe shi da wuta uzu billahi يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون- يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا Ah, fa innahu ya'malu yawmal qiyamati wizra abinda wannan qur'ani yazo da yazo mana da shi ya zo mana da rukunan musulunci guda biyar ya kawo mana shari'a ta adalci har abada domin Allah yana cewa watan mat kalimatu rabbika sidqan wa adla duk abin da Allah ubangiji ya kawo a alqur'ani in labari ne gaskiya ne ba kila wakala idan hukunci ne kuma adalci ne saboda haka ya duk wanda ya ƙi alkur'ani ya ƙi imani da shi ko ya ƙi hukuncin da shi to shi a- shi wannan ya ɗauki nauyi wanda mummunan nauyi wanda zai je da shi har cikin ranar lahira shari'ar musulunci ta kasu kashi 25 akwai abin da ake kunsawa cikin zuciya akwai abin da ake ratayawa a gaɓoɓi akwai abin da ake sawa tsakanin mutum da muta- da mutum da mutum ko mutum da mutane ko gwamnati da gwamnati akwai abin da yadda abin yake mutakadat abin da ake kullewa a zuciyar kowane musulmi da farko tukuna abu biyar ne ya ce ya yadda da Allah ya yadda da annabi to daga ya ce ya yadda da Allah ya yadda da annabi sai ya kunsa masa abubuwa guda biyar أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومره yadda kai imani da Allah da annabi kai imani dukkan annabawa yadda kai imani da alqur'ani kai imani dukkan littattafan Allah yadda kai imani da littattafan Allah kai imani da tashin kiyama yadda kai imani da tashin kiyama kai imani da mala'iku yadda kai imani da mala'iku kai imani da kaddara ko ta yi dadi ko bata yi dadi wannan kam waɗannan suna kunshe cikin zuciyar kowane musulmi mumini sune mutaqaddat tsakaninsa da Allah Ubangiji sa biyar kenan saura ashirin akwai kuma guda biyar masu rataya da jikin mutane ana kiransu ibadu idan wannan suna cikin zuciya in gabobi ba su harraka sun yi aiki ba to na cikin zuciyar zai tafi ba wurin zamansa ba ne su ne sallah zakka azumi haji jihadi biyar kenan su da ibadu sallah biyar dai kowane musulmi ya san su zakka kowane musulmi ya san shi azumi wanda muke yi yanzu nan kowane musulmi ya san shi hajji kowane musulmi ya san shi jihadi shi ko ya kasu kashi biyu akwai jihadi bayyananne akwai jihadi koyayye jihadi bayyananne shine in hu- gwamnatin musulunci za ta aika da wasiƙa zuwa garin da ake so su musulunta in ba su da littafi a ce musu ya yi wannan su buzu rabbakum wallazi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaqun rijal har zuwa karshe wala illa an dada wa antum ta'lamuna muna kiran ku ku bar bautan dodo ku wata Allah ubangiji sama da kasa mai kaza mai kaza mai kaza in sun yadda magana ta kare sun zama jan uwa in ba su yadda ba to ku zo mu rubuta la- zaman lafiya mu zama na lafiya da mu da ku za ku saukar da bakin mu kwana uku za mu saukar da bakin mu kwana uku kuma ba za mu taimaki wanda za su cuce ku ba kuma kar ku tambayi- taimaki wanda za su yaƙe mu a rubuta wannan ji a'a ku yadda da wannan ba ba ku yadda da wancan na farko ba ku yadda da wannan ba eh to sai yaya in suka ce ai mu wanda ku kawo ma sai mun hana ku waddu law takfuruna kama kafaru fa takuna sawa'a to wannan shi ke kawo yaƙi mai zubar da jini abinda kuke ma sai mun hana ku to shi ke kawo yaƙi da jini wannan kenan idan masu littafi ne ba kira su sunan littafi ya ahli littafi ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la nukadzibu ba'duna ba'dan min dunillah fa in tawallaw shahadu bi anna muslimun ya ku masu littafi ku zo a kai karkashin kalmar nan da kuka sani ita ce dai kalmar da kuka sani la ilaha illallah ku zo mu koma ba za mu bauta wa kowa ba ba za mu bauta wa komai ba sai Allah ku zo mu haɗu karkashin la ilaha illallah in sun ki to sai ce to mu rubuta zaman lafiya in sun ki ai ku na kun ma sai mun hana ku to shine ke kawo yaƙi mai zubar da jini saboda sai an ɗauki matakan iri iri da yawa kamun a kai matakan matakan zubar da jini to wannan shine yaƙi amma annabi yana kiransa karamin yaƙi karamin jihadi an dawo daga yakin yakin tabuka annabi ce mun dawo daga karamin jihadi yanzu zan fada babban jihadi suka ce wanne ne babban jihadi ya so ce jihadun nafsi ka yaƙi zuciyarka kai ka mai da kanka bawan Allah cikakke ka yarda da komai na Allah shine babban jihadi ka yaƙi zuciyarka ta yarda da Allah ta yarda da duk ikon Allah ka bi hanya daidai ta mustaqimi to shine babban jihadi to daga nan kuma sai ka ka sa iyalanka su bi ka sa makotanka su bi ka wani shi babban jihadi to an samu goma kenan ga ga aqida guda biyar ga ibada guda biyar sauran sha biyar daga nan kuma sai mu'amalat guda biyar yadda mutum zai aikata tsakaninsa da dan uwansa a cikin addini ko tsakaninsa ma da kowa ko tsakanin gwamnati da gwamnati abinda ake nema amana da adalci tsakaninka da kowa ɗaya kenan daga cikin guda biyar su ma guda biyar ne daga nan kuma sai amanonin naɗe-naɗe a naɗa kowa inda ya cancanta jarumi a naɗa shi wajen aikin soja wanda yake mai amana a naɗa shi wajen aikin kuɗi kowa a naɗa shi inda ya cancanta inna la ya murku an turaddu amanati ila aliha kar a naɗa mutumin da ake so don don ana son sa amma bai iya aiki ba to an ci amanan jama'a a naɗa kowa akan abin da ya iya abin da ya ƙware a kansa yasa ba a yadda a ɗauki ma'aikaci sai ya nuna takardu don a gane ƙwarewarsa don a san inda za a sa shi to daga amanonin naɗe amanonin naɗe naɗe da amana tsakanin kowa da kowa da na naɗe naɗe sai kuma koma a wajen aure da abin da aure yake kawowa sannan koma kan ciniki da abin da ciniki yake jawowa to daga nan sai a a shiga maganan sulhu a cikin duk abubuwan da aka duba nan a nemi manya su duba in wani abu ya faru tsakanin amanoni na mutane din ko amanoni na dina din ko magana wajen aure da abin da ke jawowa ko abin da ciniki ke jawo a nemi manya a sulhunta don kar ai shari'a to in in abin ya gagara sai a je kotu biyar kenan su ma mu'amalatin guda biyar to mun samu guda biyar sau biyar sau uku ya zama sha biyar kenan sauran mu goma daga nan sai kafarat wato kayi laifi amma za a nuna ma kai da kanka za ka hukunta kanka da kanka in ba kafaran haji ba ne kayi kafaran rantsuwa kayi kafara na rantsuwa ko na kisan kai a'udhu billahi ko na zihari su ma dai guda biyar ne sannan daga su waɗannan guda biyar sai a koma masu tsadan masu wahala su ne hukubat wato abin da yake fidda jini su ma guda biyar ne akwai haddi akwai haƙƙi haddi da haƙƙi akwai bambanci in haddi ne na Allah to ba dama wani ya sa baki a ciki yadda Allah ya ce ai din nan haka za a yi sai dai in an samu shubha amma in haƙƙi ne na mutane to wannan ba zai faɗi ba haddi misali an kama mutum da maganar haddi ko na neman mata ko na duk da abin da ake kiransa haddi na haƙƙin Allah an kama shi za a zartar da shi a haddin gobe ko na kisa ne ko na menene sai ya samu dama sai ya gudu aka neme shi aka rasa bari sai ya dawo ai ga mutumin da ake nema ga shi abin dai haddi ne ba wanda zai taba shi ya riga ya wuce domin in ka taba shi za ka tada magana ba wannan da ya kama shi da maganan zina ba aka samu shaidu guda hudu suka tabbatar gobe za a yanke masa hukunci na jefewa kenan sai ya gudu eh shi ne sai ya je ni din in ji wa to ka sai ana neman ka kawo shaidu kai da kama shi to wanda a cikin wanda suka yi shaidun baran ɗaya ya mutu to ina za ka samu shaidu kai ma sai ka samu gudana tamanin kayi masa ƙazafi haddi kenan kai haddi shubha ce take maganinsa amma ba wanda zai sa baki kowa ba zai sa baki ba sai dai shubha shubha ba an samu shubha kaɗan sai a sallai mutum misali an taba kama wannan zamani sai na umaru a kira masu shaida ɗaya ya zo ita hakika na same su suna yi ka gani zakari cikin farji ce na gani to koma waje ɗaya a kira na biyu na same suna yi zakari cikin farji na gani koma waje ɗaya na uku ya zo shi ma ya faɗi haka na uku ya zo sai sai na abu da shi to kamar gaskiyan abin da ka gani tsakaninka da Allah wannan ko babban mutum ne annabi ya bar duniya yana cikin yarda da shi kar ka bata masa mutunci ko ka faɗi gaskiya ce zan faɗi gaskiya ni iya ga abin da na gani na ga kafafuwanta can wajen kunnensa masu lalle kuma na ga ana motsi kamar tafiyan katantawa kuma na ga duburanta kusan duburanta abin da ka gani kenan eh to waɗancan sun yi ƙarya a yi musu bodala daga cikin wai gaji abin da ya gani kenan shi wai abin da ya gani ya ga duburan namijin kusa da duburan matar kuma ya ga kafafuwanta masu lalle can kaman kaman kunnen yaki a can wajen kan mutumin kuma ana motsi kaman tafiyan katantanwa iyaka abin da ya gani kenan sai aka ce ai wadancan buda da tamanin tamanin sun yi sun yi kazafi nan abin da ya kutar da wannan rikicin da aka samu bai faɗi ya ce zakari cikin farji ba shine yasa to wannan in dai haddi ne aka samu shubha to za a kallai mutum amma in haƙƙi ne ko ko mai haƙƙin ya mutu magajinsa zai nemi haƙƙinsa ko shekara nawa ne bambanci kenan to idan ya zama haddi ya zama mu nan kasar tamu sai ya zama turawa suka zo suka mallake mu ba su imani da abin da muka imani da shi ba shi kuma haddi ba wanda zai zartar da shi duk abin da zai fidda jini a jikin dan adam in ji shari'ar musulunci to babu wanda zai iya zartar da hukunci sai hukuma sai gwamnati mutum mutane ba su isa ba ba za su iya yi ba sai gwamnati to in gwamnatin ta zama irin gwamnatin mu ta nasara nasaran ingila in ka ce musu wannan ya yi sata a mun nemi hanyoyin da za mu kubutar da shi don ana samun hanya fiye da ashirin kamun a yanke hannun mutum ba kaza ba kaza ba kaza tukuna sai da kyar a samu ya shi ke sai a yanke hannun mutum an gaya gwamnatin nasara nasara sai ce menene sai ai yayi sata ne a shari'ar musulunci na mu yanke hannunsa ake yi mun bi hanyoyin da za mu kubutar da duk ba mu samu ba ko ba mai iya yanke hannun sai gwamnati yanzu kuma kai kai ne gwamnati to wai yana da hannu biyu ma bai rike kansa ba to yanzu an yanke hannunsa ya zama miskini kenan maimakon a yi haka a kai shi horo a kai shi horo ko wata shida ko shekara ba da aiki ne baya so ba sai wani ya yi aiki zai ɗi ba to a kai shi horo a koya masa aiki sai ya tafi horo daga can sai ya tadda tsohon barayi su koya masa tunanin satan da bai taɓa yin tunanin irin dabarun sata irin wannan ba kamun ya buɗo ya zo ƙungurmin barawo ya yi karatu kaga wannan maganin bai shi ba to amma Allah wanda Allah ya bayar din in an yanke masa hannu shikenan sai gari duk su dauka an sa masa magani hannu ya warke gari duk su dauka ƴaƴansa suke aure wani wuri in ƴaƴa maza ne in za su nemi aure gidan a gidan ba za ka nemi aure ni dai ba ruwana idan kishiya in akwai kishiyar wannan yar mutumin a gida to mu da alhamdulillah duk abin da ya mata gidan nan yanzu mun san inda zamu nema don mu iyayen mu duka ba barayi bane akwai wanda iyayen su barayi ne akwai wanda ƴaƴan barayi a gida nan gaban wani abu ya bata kar ko kar ko yi magana akwai ƴaƴan barayi a gidan nan to abu in ya damu ƴaƴan nasa maza da mata da sai su baba yanzu ka ba mu kunya mu rasa inda zamu saka mu abin da muke nema yanzu mun shawara za mu saya maka gida a gari kaza mutane su bar ganinka su daina yi mana dariya shikenan zai gaura zai koma wancan garin idan ya je wancan garin mai mutane za su fara nema a wajensa in an yi bako ba salamu alaikum hannu za a mika ba barka da zuwa zai miko hannu in ya miko menene guntu ne ashe barawo ne bako duk inda ya je da irin waɗannan abubuwa su ne haddi da haƙƙi su ma suka taru suka zo guda biyar su ne shari'a musuluncin abinda mutanen zamani ba sa so kenan a yi wai kar a yi shari'an Allah a yi shari'an mutane mutum kuwa wanda yake kashi yana fitsari bai halicci abu ba ya san maganinsa ai kowane inji aka kawo gwanayen injin da aka kera kan inda aka kera su za a turo in wani abu ya samu injin su ne za su duba to Allah shi ya kera injunan mutane shi ya san maganinsu shi ne za a koma wajensa saboda haka mutane kar su yadda su yi imani da abin da zamani yake faɗa kai dai an sa ka tilas ne in dama nukriya wa kalbu mun wa'innun bil imani duk wanda aka sa shi tilas akan abu to ba ya da laifi mu yanzu a cikin tilas ake sa muke bin dokoki wallahi mu yi imani dokokin da suka saba wa musulunci ba sai dai ya zama mana dole ba yadda za mu yi نعم يوم ينفق السور وتا يوم ينفق في السور ونحشر المجرمين يوم الزرقاء yaushe ne za a sa waɗannan mutane su ɗauki kayan wuta ɗin su shiga wuta ɗin ubangiji ce yau ba yun faku fi suri sai ranar da aka busa kafo kenan wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa za mu tayar da mutane al mujrimuna miyagun mutane za mu tashe su da mummunan ido a fuska ta yi baki ido ya yi ja a yau wata biyar dojo wata zuwa dojo daga haka yi fuska ta yi baki ido ya yi muni ya yi ja to wannan mujirim kenan mugu babban mugu ko karamin mugu babban mugu shine kafiri karamin mugu shine musulmin da yake aikata ayyukan kafirai shi zai raka kafiran zuwa wuta amma ba zai dawoma ba zai fito ya koma aljanna da imaninsa ونحشر المجرمين يوم الزرقاء يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا أشرا an an tashe su suna tafiya sai suna magana suna rada tsakaninsu suna ce shin kwa mun yi kwana nawa ne a duniya kafin mu zo nan ko kwa a kwana na muku kwanta a kabari ne kafin mu tashi yau suna waranda suna faɗin haka a illa bismu illa ashara wani ya ce a ai ba mu fi kwana goma a duniya ba a a anan ma kwan- kwanciyar kabari ma ba mu fi kwana goma ba نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم فريقة إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما Allah ya ce shi ya san abin da suke faɗa ba- kowa ya gigice daga tashin kiyama kowa sai gigice musulmi su tashi na faɗi la ilaha illallah haza ma wa hadar rahmanu sai daga albursun alkawarin Allah ya cika dama ya ce za a yi tashin duniya gashi an yi tashin duniya manzanni sun faɗi gaskiya wancan ko suna ihu haza yawmuddin hada muddin yau ranar sakamakon kenan da aka faɗa wa mun da kuka ce ƙarya ne gashi ya zama gaskiya suna ihu suna ya wailana hada yau muddin hada yau muddin da kuntum bi tukazibun wa nahsul mujmina wa zin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bismu illa ashra nanu alim ma yaquluna iz yaqulu amsalu tariqata nil labismu illa yawma nanu alim ma yaquluna mu muka san abin da suke faɗa wa amsaluhum iz yaqulu amsaluhum tariqatan wanda suka fi su magana madaidaiciya hanya madaidaiciya cikin magana masu cewa in labismu illa yawman ai abin da kuka zauna a duniya ko abin da kuka zauna a kabari bai wuce ah, rana ɗaya ba An- amsaluhum mujizan alqur'ani amsaluhum daga nan amsaluhum mu masu rubutun qur'ani tun daga bakara amsalu amsalu amsalu za mu sa da alif baki ne har zuwa wannan amsaru din wanda ba a baki ba a ruja to daga wannan amsaru din nan har nafi duk inda aka san amsalu amsalu a ruja muke sawa saboda mu'jiza alqur'ani Eh, il- illa bismu ah, an ce wanda ya ji daɗin duniya ya ji daɗin duniya ya ji daɗin duniya an je lahira a tsoma shi ga minti ɗaya cikin wuta a fito da shi ya ce tun da kake ka taɓa jin daɗi ka ce ai ya mance duk daɗin da ya ji duk dadin da ya ji ya mance da shi bai taba jin daɗi ba ma shi ko wanda ya sha wahala ya sha wahala a duniya in an tsoma shi cikin aljanna ce ka taba shan wahala ka ce tun da yake shi bai taba shan wahala ba saboda haka abin da ya fi abin da ya fi ka duba duk alheri duk alheri in dai bayan sa wuta zaka shiga karka yadda ba alheri bane duk alheri in dai bayan sa zaka shiga wuta to karka yadda ba alheri bane sharri ne kuma duk sharrin da zai same ka in dai bayan wannan sharri aljanna za ka shiga to ba sharri ba ne alheri ne saboda haka mutane dan kaɗan za mu zauna a duniya mu mutu mu je lahira ba iyaka gara mutum ya sha wahala a duniya ya je lahira ya ji daɗi ba iyaka akan mutum ya ji daɗi dan kaɗan a duniya ya je lahira ya sha wahala ba iyaka yanzu duk duk gidan da ka je ka samu arziki yanzu ka samu mai gida ana wata wata da kuɗi da motoci ana wata wata wata in ka mai gidan ka dan baya fito in ya fito kai ne mai wannan gida eh wannan duk harkoki na kan ce na wani alhamdulillah alhamdulillah ka rubuta in ka rubuta ka rubuta ranar ka rubuta sunansa kar ka dawo sai bayan shekara ashirin da biyar in ka dawo in ka tada ana wata wata din in ka kira shi ba zai fito ba sai dai ɗansa to abin da yake dukkan jin daɗi gaba ɗayansa shekara saba'in da biyar ne kamun dai ka kai shekara ashirin da biyar ka shiga mutane a sanka ka san mutane sai ka kai shekara ashirin da biyar to ka kai shekara ashirin da biyar ka kai shekara saba'in da biyar bayan nan me ya sauran maka shekara nawa kenan shekara ɗari ka mutu ai to me ce duniya don Allah kar mutane su yaudaru da duniya duk abin da zaka yi ka rinsa idonka ka je lahira lafiya ya fi maka Aha.
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا larawa suna tambaya suna ce dama in suna waka suna ce komi a duniyar nan sai ya kare ba sauran komi sai duwatsu sai Allah su suna tsammanin in kaga gini watan kadar ya rushe in kaga bishiya